إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi barkanmu da sake saduwa a wannan bagire mai tarin albarka a wannan anguwa ta zariya a wannan masallaci masjidu siddiq a yau muna sha takwas ga watan safar wanda ya daidai ga hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai ga 25 watan takwas miladiyar isa alaihi salam shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatun littafinmu wanda malam muhammad bin abdulwahab ya wallafa allah ubangiji ya kara masa yarda mun kwana inda malam yake cewa wa dalilu dalili qauluhu ta'ala fadar allah madaukakin sarki wal asr allah yana rantsuwa da zamani ko da lokaci innal insana lafi khusr lalle mutum yana cikin asara ko ka ce mutum yana cikin dimuwa illallazi na amanu Allah ya ce wa'anda ba su cikin asara illallazi na amanu su ne kaɗai wa'anda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka yi aiki mai kyau wa tawasau bil haqqi sannan suka yi wasiya da ayi abu mai kyau wa tawasau bis sabri sannan kuma suka yi wusici da haƙuri ƙala shafi'iyu malace al'imamu shafi'i ya ce rahimahullahu ta'ala yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce lauma an zalallahu hujjatan ala halƙihi da dai a ce Allah bai sabkar da wata hujja ba a kan bayan shi illa hadihi sura sai wannan sura ita kaɗai lakafatuhum da ta ishe su wa ƙala al-bukhariyu malam ya ce al'imamul bukhari yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa babun babi wanda zai yi magana al'ilmu ilimi ƙablal ƙauli gabanin faɗe wal'amali da yin aiki waddalilu ƙauluhu ta'ala dalili shine faɗar Allah maɗaukakin sarki fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah lalle babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbik ka nemi gafarar zunubanka fa bada bil ilmi sai ya fara da ilimi qabla al qawli gabanin magana wal amali da aiki wannan dalilan da malam ya kawo kamar mun tambayi malam mun ce mushi malam ya ce a nemi ilimi bayan an nemi ilimi a yi aiki da wannan ilimin bayan an yi aiki da wannan ilimin a yi kira zuwa ga wannan ilimin sannan kuma a yi haƙuri zuwa ga abin da za a haɗu da shi na cutarwa bisa hanyar wannan kira to kamar mun tambayi malam shin akwai dalili bisa kan abin da ka faɗa ko ko kawai ka shata ne ka faɗi saboda a shari'ar musulunci babu wani abu da zai tabbata babu wani abu da zai zama ibada in dai ba Allah bane ya ce a yi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi wani wanda zai tsare ka ya ce ka yi kaza ko kakka bar kaza to ka tambaye shi menene hujjar shi menene dalilin shi a yin wannan ibada saboda duk mutumin da zai kirkiro wata ibada ya sa wani ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala in dai ba shi yasa ba in dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi ba wannan abun abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai barma wa'anda suka kirkiri kayan shi shi yasa ake so mutane su koyi addini saboda su rabi da hawadis mutum ya rabu da bid'o'i da abubuwan da ba su cikin addini mutane ne suka kirkira su to shine malam yake ba mu dalili yake ce mu wannan abubuwan da ya faɗa guda hudu ba wai ya faɗa ba ne ba a karan kanshi ko ya faɗa ne babu dalili shine mala ya ce maka wa dalilu dalili akan abubuwan da muka faɗa shine mala yaggaye wannan surar da ake ce ma suratul asr wannan sura sura ce makkiya sura ce wadda ta sabka a garin makka sannan sura ta zo ne tana yi mana bayanin gaskiya abinda ake ce ma rabo wanda mutum zai samu a wannan rayuwar ta duniya da kuma rabo wanda mutum za ya samu a ranar tashin alkiyama sannan sura tana yi mana bayani ne akan mutane su kula da lokutansu lokutansu wanda allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu abubuwa ne kilgaggi abubuwa ne wanda allah ya sanya musu lokacin da za su kare lokacin da za a karbi mutum ya koma wurin ubangijin shi kenan kamun wannan lokacin mutum ya kamata a ce ya yi kokarin ganin cewa ya ribanci wannan lokutan da allah subhanahu wa ta'ala ya hore mushi wannan sura tana da matsayi sannan kuma tana da abu wanda zai taimaka ma musulmi a rayuwar shi ta yau da gobe yana daga cikin amfanin wannan surai al'imam ibn kasir ya hitar da wani asar daga al'imam tabarani a cikin littafin shi al'ausar da al'imam al-bahaqi fi shu'ab daga abdullah bin mihsan wanda aka fi sani da abu madina yana cewa a ƙarƙashin wannan surai sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bis taɓa haɗuwa ba ɗaya daga cikinsu ba za ya haɗu da wani ba ba ce kamun su rabu ba sai sun karanta ma junansu wannan surai idan sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka haɗu sai ɗayansu ya karanta ma ɗayan shi wal asr har zuwa ƙarshe shi ma ɗayan ya karanta ma ɗayan wal'asar har zuwa ƙarshe sannan su yi sallama su rabu da junansu ba don komi ba saboda abubuwan da surat take ɗauke da su wanda za su taimaka ma mutum ya samu tsira ya samu rabo a gidan duniya kuma ya samu rabo mai tsoka a gobe tashin alkiyama malam da yake cewa wal'asar wannan wawu da ta zo a nan wawu ce ta rantsuwa al'asir kuma shine ismun muqsimun bihi shine sunan da aka yi rantsuwa da shi majrurun bil kasra idan ka duba zaka ga sunan yana da kasra al'asr malaman tafsiri sun tafi cewa shine addahar shine shine lokaci Allah subhanahu wata'ala yayi amfani da lokaci a wajen wannan rantsuwai ba dan komi ba saboda Allah subhanahu wata'ala ya nuna maka muhimmancin abinda za a baka labari akan shi na malaman tafsiri sun ta cewa al'asir shine zamani shine lokaci me yasa Allah ya rantse da wannan lokacin Hausawa suke cewa wanda yake da daki shi san inda yake mushi ruwa Allah da ya ce mutane suna cikin asara mutane suna cikin dimuwa wani zai ce dan mi za a ce mutane suna cikin asara shine tun farko Allah ya rantse maka da lokaci dan kasancewa abinda Allah za ya baka labari akan shi ya yi ka sanin abin da yake faruwa a cikin wannan duniya shi yasa Allah ya ce wal asr Allah yana rantsuwa da da zamani cewa lalle mutane suna cikin dimuwa mutane suna cikin mutane suna cikin dimuwa mutane suna cikin asara wannan alhalfu wannan rantsuwa da Allah ya ce wal asr Allah shi kadai ke da daman da zai yi rantsuwa da abin da ya ga dama Allah idan ya ga dama sai ya rantsuwa da dare idan ya ga dama ya rantsi da dutse idan ya ga dama ya rantsi da zamani idan ya ga dama ya rantsi duk wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga damar rantsewa da shi amma in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba babu wani mutum da aka ba shi lasisin ya rantse da duk abin da ya ga dama a lokacin da yake hira da mutane ko a lokacin da yake ɗaukar wasu alƙawulluka idan mutum zai rantsuwa to mutum ya rantse da Allah idan ba da Allah za ka rantse ba to ka yi shuru mutum ba zai rantse ba da cewa na rantse da hurhurar babana ko na rantse da hurhurar kakana ko na rantse da ragon da aka yanka mini ko mutum ya ce ya rantse da nonon ma'aifiyar shi da ya sha wannan duka rantsuwa ce wadda malamai sun tafi cewa tana daga cikin abu na shirka wanda idan mutum bai sannu ba zai iya fitar da shi daga musuluncin shi idan dai mutum ya kudurta cewa abin da yake rantsuwa da shi abin nan yana kamanceceniya da Allah mutum zai iya rasa musuluncin shi idan ma mutum bai rasa musuluncin shi ba to mutum yayi kabira mutum yayi zunubi ibnu umar ya hitar da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dardo Umar ibn al-Khattab fi rakbin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adraka Umar ibn al-Khattab fi rakbin ya tardo Umar ibn al-Khattab tare da wa'ansu suna saman abun hawansu wa Umar yahlifu bi abi sai ga Umar yarda Allah ta kara ta tabbata a gare shi yana rantsuwa da baban shi yana cewa na rantsi da babana fanadahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kira wannan jama'a gaba ɗayansu yace mu yake ce musu ala ala inna Allah azza wa jalla yanhaakum an tahlifu bi abaikum wanda Allah yake ce musu ku saurara ku ji Allah subhanahu wa ta'ala ya hana ku ku rantse da uwayenku kaman kana halifan manzo Allah ya ce duk wanda zai rantsuwa fa yahlif billah to ya rantse da Allah aul yasmut ko ko mutumin ya yi shuru ya fasa yin rantsuwar da zai ashe kaga Allah subhanahu ta'ala shi kadai yake da daman da zai rantse da duk abin da ya ga dama saboda da abin da Allah zai rantse da shi din da mutanen da Allah zai musu rantsuwai da duk wani abu da Allah zai rantse da shi abu ne na kalkashin mulki na Allah Allah shi ya halicce su zai iya yin tasarrufi a cikin su yadda ya ga dama amma musulmi ba a yarda mishi ba cewa duk lokacin da ya tashi rantsuwa ya rantse da da abun da ya ga dama a'a mutum zai rantse da Allah ne ibnu umar hayyau ya ƙara hitar da hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa bi shay'in dun Allah duk wani mutum da ya rantse da wani abu wanda ba Allah ba faqad ashraka haƙiƙa wannan mutumin yayi shirka haka al-imam abu hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man halafa minkum duk wanda zai rantsuwa daga cikin ku fa qala fi halfihi sai mutun ya rantse da Allata wal Uzza mutun ya saba rantsuwa da yace ya rantse da hurhura kaza ko ya rantse da da da nonon da ya sha na ma'aifiyar shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to to da mutun ya manci ya rantse da wannan to a ƙarshen rantsuwar nashi fal ya qul la ilaha illallah a ƙarƙashin rantsuwar tashi ya ce la ilaha illallah wannan la ilaha illallah ita ce za ta kore mishi wannan rantsuwar da ya yi da abin da ba Allah ba ashe yan uwa musulmi a nan dole sai mun kame halshinanmu ba da abin da ya tarbi gabanmu ba za mu yin rantsuwa da shi sannan mutum ya gai ƙoƙarin cewa ya yi rantsuwa a abin da ya kamata ba dan abin da bai taka kara ya karya ba a yi ta rantsewa da shi ana saba ma Allah wannan yana daga cikin shirka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu Allah yake cewa innal insana lafi khusr lalle shi dan adam yana daga yana cikin asara a lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu kafirai wasu mushrikai wanda in sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ce mishi inna muhammadan lafi khusr sai su ce lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin dimuwa yana cikin asara shine Allah subhanahu wa ta'ala ya sabukar musu da wannan aya dai ya bayyana musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin asara ibnu abbas yake cewa wannan aya ta sabuka daga wasu kafiran mushrikai daga cikinsu yana cewa akwai alwalidu bin al-mughira wal'asu bin wa'il wal'aswad bin abdulmuttalib wannan mutanen ibnu abbas yana cewa wannan ayat ta sabga ne daga kalkashin wa'annan mutanen wa'anda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin asara muqatil yake cewa wannan ayat nazalat fi abi lahabin ta sabga ne a abu lahab wafi khabarin marfu'in anhu annahu abu jahal haka muqatil ya fitar daga yake cewa wannan ayar lafi khusrin mutum yana cikin asara ta sabga ne ga abu jahal nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal insana lafi khusr Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ba mutum yana cikin al bai sa ma'arifa ba bai sa alif wallam ba saboda Allah ya nuna maka wata ɗimuwa da wata asara wadda mutum yake ciki wadda babu wanda ya san girmanta da yawanta sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar lokacin da za ka ce wane yana shan taba idan aka ce wane yana shan taba kaga kowa ya san ne ɗa guda yake amma duk lokacin da za a ce wane ya lalace ko ku wane sai addu'a kenan tana a ƙarƙashin wannan magana za ka gane cewa abubuwan da yake suna da yawa to shine Allah ya ce innal insana lafi khusr sai Allah ya bar shi ba tare da ma'arifa ba dan ya nuna maka cewa shi wannan mutumin yana daga asara asara mabayyaniya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal insana lafi khusr sai Allah ya kawo inna inna idan ta zo a yaren larabci tana ƙarfafa magana ne shi yasa Allah ya ce maka innal insana lalle mutum sannan Allah ya ƙara ce maka lafi khusr wannan mutumin kuma yana cikin asara sai Allah ya ƙara maka da lam wannan lamun talafi kusirin don ta ƙara tabbatar maka da cewa lalle mutum koko ɗan adam yana cikin ɗimuwa yana cikin asara wannan asarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarinta a cikin wannan surar ba asara ba ce a ce mutum ya rasa dukiyar shi ko a ce mutum ya rasa wani abu da ya mallaka na rayuwa ko ko a ce mutum ya rasa iyalin shi ko mutuwa ta ɗauke su ko wani abu a wannan kamar aya tana nuna mana cewa akwai wata rayuwa da mutum za ya yi bayan allah subhanahu wa ta'ala ya kashe shi saboda kafirai suna cewa a iza mutuna wa kunna turaban shin yanzu idan mun mutu mun kasance ƙasa a inna la mabusuna shin yanzu mu za a tada mu a mu azaba ranar tashin alkiyama shine allah yake ce maka innal insana lafi khusr kamar aya tana nuna mana cewa lalle bayan an mutu akwai wata rayuwa da za a yi wannan rayuwar mutum zai yi asararta idan dai bai tashi duniya ba ya koyi wa'annan ko ya aiki da wa'annan abubuwan guda hudu wanda malam ya bayyana mana allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa a wannan rayuwar duniya duk wanda bai sa lokacin shi ba a wurin da'a ga allah duk wanda bai sa lokacin shi ba a wurin biyayya ga Allah to wannan mutumin za ya yi asara a nan rayuwar duniya asarar da za ya na ya bata lokacin shi ko ya bata kudin shi sannan babbar asarar da mutum zai tardo kuma a ranar tashin alkiyama shine mutum ya yi asarar shiga gidan aljanna Allah subhanahu ta'ala ya jefa shi a wuta Allah subhanahu ta'ala ya kare mu ashe asarar da ake magana a nan asara ce mai nuna cewa idan babu asara da ta kai Allah ya tashe ka ranar tashin alkiyama ka ganka cikin wuta babu wata asara wadda ta kai wannan dan rayuwar duniya ko da a ce an yi rayuwa marar daɗi an yi rayuwa cikin talauci abu ne na mai ƙarewa amma rayuwa ta lahira rayuwa ce wadda har abada ba ta ƙarewa idan ka koma suratul zumar Allah yake cewa kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum shin ka san wa'anda suka yi asara su ne wa'anda suka rasa rayukansu wa ahalihim suka rasa matansu yau malkiyamaci a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ala zalika ku sani cewa lalle wannan huwal khusranul mubin shine asara mabayyaniya Allah yake cewa lahum min fawqihim dhulalun minan nar suna da wata innuwa ta wuta wadda tana kasansu min tahtihim daga kasansu zulal Allah subhanahu wata'ala zai lullube su da innuwa ta samansu da ta ƙasansu da innuwa ta wuta Allah ya ce zalika yukhawifu Allahu bihi ibada wannan shine Allah yake tsoratar da bayan shi ya ibadi ya ku bayuna fattaqun ku ji tsoro na Ibn Abbas a ƙarƙashin wannan ayar da Allah yake cewa wa'anda suka yi asara su ne wa'anda suka rasa rayukansu suka rasa matansu a gobe tashin alƙiyama Ibn Abbas yake cewa laisa min ahadin babu wani ɗan adam babu wani mutum illa wa qad khalaqa Allahu lahu zawjatan fil janna ba ce Allah ya halitta mishi matar shi ba a cikin gidan aljanna fa iza dakhala an-nar idan bawa yayi aikin da ya kai shi wuta Allah ka tsare mu idan bawa yayi aikin da ya kai shi wuta ibnu abbas yace khasira nafsahu sai mutum yayi asarar ran shi wa ahlahu da wannan matar da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina mishi a gidan aljanna haka ibn abbas yake cewa faman amila bi ta'atillah duk wanda yayi aiki da yi ma Allah da'a a rayuwar shi ta duniya kana lahu zalikal manzil wal ahl wannan gidan da wannan matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mishi to wannan matan mutum zai gade shi da wannan gidan idan dai mutum ya zo duniya ya yi rayuwa ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a haka in ka koma suratul shura Allah yake cewa wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min waliyyin min ba'di baya da wani majibinci baya da wani wanda zai cece shi bayan Allah Allah yake cewa taraz zalimina zaka ga azzalimai lamma ra'aw al'azab ranar da za su ganin azaba yaquluna hal ila maraddin min sabil suna cewa shin ko za a maida mu a duniya mu sake wani sabon aiki Allah yake cewa tarahum yu'raduna alaiha za ka ga mutanen da suka ɓata lokacinsu a hanyar banza a nan rayuwar duniya Allah ce a lokacin da za a kawo su ga wuta Allah ce khashi'ina minazzul za ka gansu khashi'ina minazzul minazzulli Allah ce za ka gansu suna ƙasƙantar da kansu sun nutsu saboda ƙasƙanci Allah ce yanzuruna min tarfin khafi suna duƙe kawunansu ba su iya ɗagowa su kalli wuta ba don komi ba saboda narko da irin azabar da Allah ya tanada a cikin wannan wutan a lokacin da aka kawo 'yan wuta za a sanya su a wuta suna masu duke kansu ba su iya ɗago kansu su kalli wuta saboda azabar da Allah ya tanada a ciki idan masu imani suka ga wannan sai su ce wa ƙalar ladina amanu idan masu imani suka ga za a sa 'yan wuta a wuta sai su ce innal khasirina lalle wa'anda suka yi asara allazina khasiru anfusahum sune wa'anda suka yi asarar rayukansu wa ahlihim da matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ala lalle wannan inna zalimina lalle azzalimai fi azabin muqim suna daga cikin azaba azaba wadda tana mai muni kenan wannan ayoyin suna nuna mana cewa asarar da ta zo a wannan ayar ba tana nihin asarar dukiya ba ko wata kaddara da za ta fada mutum ana nihin cewa asarar da mutum zaye ta mata da gida da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina mushi a ranar tashin alkiyama idan mutum bai yi aikin kirki ba ya je ya shiga wuta to 'yan aljanna su ne za su gaji wa'annan matan da wannan gidan da Allah subhanahu wa ta'ala ya gina mushi abu huraira ya fitar da hadisi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah yake cewa ma minkum min ahadin illa lahu manzilan manzan allah ya ce babu ɗaya daga cikinku sai cewa yana da gida biyu manzilun fil jannati mutum yana da gida a aljanna wa manzilun fil nari sannan mutum yana da gida a cikin wuta fa iza mata fa dakhala nar idan mutum ya mutu ya shiga wuta waritha ahlul jannati manzilahu yan aljanna sai su gaji wa'annan gidajen da wa'annan matan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada mishi haka al-imam ad-darimi a cikin musnadkin shi ya fitar da hadisi daga Abu Umama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ahadin babu wani mutum yudkhiluhu Allahu al-janna Allah wanda Allah zai shigar da shi aljanna illa zawwajahu isnatayn wa sab'ina zawja sai Allah ya armar da shi da mace 72 a cikin gidan aljanna min min al-hur al-in wa'annan matan 72 da Allah subhanahu wa ta'ala zai halitta ma mutum a ranar a ranar aljanna wa sab'ina min mirasihi min ahli an-nar sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala za ya halitta wasu saba'in daban wa'anda su ne za su zamantowa a tare da shi idan ya shiga wuta al'imam ibn hisham ƙalƙashin wannan ayat ƙalƙashin wannan hadisin da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa min mirasihi min ahlin nar ya'ni rijalan udkhilu udkhilu an-nar fa warisa ahlul jannati nisa'ahum yake cewa mutanen da da suka shiga wuta su ne mutanen da 'yan aljanna za su gaji gidaje da matan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta musu na hurul in ashe duk rayuwar da ake ta duniya ba don komi ake yin ta ba saboda a samu iyali a samu mata a samu gidaje Allah subhanahu wa ta'ala ya tana dama mutumin da zai yi imani mutumin da zai zo makaranta mutumin da zai yi aiki da abin da ya ɗoka mutumin da zai yi kira da wannan abin da ya sani na ilimi sannan kuma ya yi haƙuri allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mishi wa'annan gidajen da wa'annan matan a ranar tashin alkiyama sannan asara ce ba ya karama ba mutum ya yi rashin wa'annan matan da allah subhanahu wa ta'ala ya tanada mishi da wa'annan gidajen da Allah subhanahu wata'ala ya halitta mishi a gidan aljanna Allah yake cewa a wata sura Allah yake cewa wa minan nas daga cikin mutane man ya'budu Allah ala har wan akwai wa'anda suke bauta ma Allah akan sharadi fa in asabahu khairun itma'anna bihi idan ya samu alkhairi to zai dagi yayi ta addu'a wa in asabatu fitna idan Allah ya sharabce shi da wata fitina idan Allah ya sharabce shi da wani abu in qalaba ala wajhihi shikenan sai mutun ya bar wannan musuluncin nashi ya koma kafirci Allah ya ce khasirar duniya wannan mutumin yayi asara a gidan duniya wal akhirah sannan wannan mutumin yayi asara a gidan lahira dalika Allah ya ce wannan huwal khusranul mubin ita ce asara mabayyaniya ashe Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce innal insana lafi khusr ana nihin shine mutumin da zai tashi ranar tashin alkiyama yayi asara abinda Allah ya tanada ma wa'anda suka yi imani na aljanna da da kayan ni'ima da mata da gidaje da ke cikin wannan aljanna wannan aya ibnu abbas yana cewa ta sabka ne a wani mutum da ake ce mashi shaibat ibn abi rabi'a wannan mutumin ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamun al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai ce manzo Allah ka roƙa mini Allah ya bani kuɗi idan Allah ya bani kuɗi yan mini ni'ima tabbas zan bi ka zan kama maka a wannan hanyar da kake a ciki bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi annabta kowa ya san cewa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne sai Allah ya jarabce shi da wannan dukiyar tashi da wannan ni'imar da Allah ya bashi sai suka ƙare wannan mutumin shine ya koma ya koma kafircin shi ya bar musulunci a kalkanshin shi ne Allah subhanahu wataala ya sabkar da wannan aya yake cewa minan nas daga cikin mutane akwai wanda yana bauta ma Allah amma ba da zuciya guda ba yana bauta ma Allah akan sharadi idan ta yi daɗi to suna addini idan ba ta yi daɗi ba kuma za su bar addini wasu malaman tafsiri suka ce ayat ta sabka ne a wasu mutane a wasu larabawa da suke zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zo madina sai su ɗauki musulunci idan suka ɗauki musulunci suka ce sun yi imani yanzu sai su zamna a madina idan matansu sun aihu idan dabbobinsu sun aihu idan wani alheri ya same su sai su ce to wannan addinin addini ne mai kyau addini ne na alkhairi idan kuma aka samu sabanin haka sai su ce wannan addini ne na sharri addini ne wanda babu alkhairi a ciki sai su bar musulunci su koma bauta gumakansu shine Allah ya ce wa'annan mutanen khasirar duniya wal akhirah sun yi asara ta gidan duniya sannan sun yi asara asara wadda take mabayyaniya a ranar tashin alkiyama haka a mutane zaka samu wani yana bauta ma Allah amma lokacin da ɗan abu kaɗan ya same shi bai iya haƙuri sai ya ruga gidan boka lokacin da ɗan abu kaɗan ya same shi bai iya haƙuri zai ɗora masu wane da su wane allah ya ce to kaga irin wa'annan mutanen wanda za su iya rasa addininsu ta hanyar ƙadarar da allah subhanahu wataala ɗora musu wadda ba su yi haƙuri da ita ba allah ya ce su ne mutanen da za su yi asara a ranar tashin alkiyama allah subhanahu wataala ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya gaya mana kala asarar da ake nihi da ita a cikin wannan aya to su wane ne wa'anda ba za su yi asara a duniya ba sannan kuma ba za su yi asara a lahira ba shine Allah ce maka illal ladina amanu illa wannan ta zo ne istisna'an ta zo ne dan tararrabe dukkanin mutane Allah ya ce suna cikin dimuwa suna cikin damuwa suna cikin kakanukayi suna cikin asara Allah ce illal lazina amanu wa'anda ba su cikin dimuwa wa'anda ba su cikin nadama wa'anda ba su cikin asara Allah ce su ne wa'anda suka yi imani wannan shine dalilin malam na farko da yake ce maka al'ilmu farko mala ce ka koyi ilimi shine ya ce maka dalilin shi da ya ce ka yi ilimi shine Allah ya ce illallazi na amanu sai wa'anda suka yi imani kuma babu yadda za a yi mutum ya yi imani sai yana da ilimi babu yadda za a yi mutum ya yi imani ya rada Allah sai yana da ilimi mutum ne zai zo ya ce ka karanta mai kuɗi mutum zai zo ya ce karanta mini shi ɗari misali idan ba kana da wani ilimi a kan shi ba ba za ka ɗauki kuɗinka ka ba shi ba idan kana da ilimin da ke nuna ma cewa wannan mutumin mutum ne amini to za ka ɗauki kuɗinka ka bashi idan kana da wani ilimi ko wata masaniya da ke nuna ma cewa wannan mutumin banza ne ba za ka ɗauki kuɗinka ka bashi ba shine Allah ce illallazi na amanu wa'anda ba su cikin ɗimuwa wa'anda ba su cikin asara su ne mutanen da suka yi imani wannan shine dalilin malam na farko malam ya ce al'amalu bihi shine Allah ce wa amilus salihat malam ya ɗauko wannan dalilin ne daga wannan ayat su ne mutanen da ba su cikin nadama su ne mutanen da suka yi aiki wa amilu salihat suka yi aiki da abu mai kyau suka yi aiki da ilimin da suka zo suka ɗauka a makaranta suka yi aiki da ilimin da allah subhanahu wa ta'ala ya ilmantar da su allah yake cewa wa tawasau bil haqqi idan bu manta malam ya ce mu adda'awatu ilai mutum yayi kira zuwa ga wannan ilimin da zuwa ga addinin da mutum ya sani ashe wannan abubuwan guda hudu da malam ya zana ba ya zana su bane akan shi ba ya zana su bane dan ya ga damar ya zana su a abubuwa ne wanda suna nan a cikin littafin Allah Allah subhanahu wataala shine ya umarci masu imani da su yi aiki da wannan abu yace wa amilus salihat suka yi aiki na kwarai wa tawasaw bil haqqi sannan suka yi wusici da abu mai kyau da abu mara kyau idan ba a manta ba mun yi bayani akan addu'a wato ilai mutum ya yi kira zuwa ga Allah mun yi bayani akan wannan idan mutum ya koma darasi sukan mu da suka wuce za ya samu wannan bayanin malik Allah ya ce wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sannan suka yi wasici da hakuri kuma suka yi hakuri wannan shine dalilin malam da yake cewa as-sabru alal adafihi mutum ya yi haƙuri a kan cutar wadda za ya samu a hanyar shi ta yin umarni da abu mai kyau ko yin hani ga abu mara kyau wannan shi ne dalilan malam shi ne malam yake ce maka wa dalilu yana so ya nuna maka cewa duk girman mutum a cikin shari'ar musulunci duk girman mutum a cikin addini babu wanda ya isa ya shata wani abu ya ce maka a yi wannan zikirin ko ya ce maka a karanta kaza so kaza ko ya ce ma a yi kaza so kaza babu wani mutum da yake cewa a yi ko a bari sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to malam danya dan ya kare kanshi shine ya kawo maka hujja daga Qur'ani yace abubuwan da ya zana guda hudu wanda yace ai aiki da su wanda ya zamanto kowane musulmi ya san wannan san wannan abubuwan ina ce maka abubuwa ne wanda ya cirato su daga wannan suran mai tarin albarka al'imamu shaukani yake cewa wata waso bil haƙi wata waso bil sabar ya ce ai jama'u bainal imani billah su ne mutanen da suka hada da imani da Allah wanda amali salih sannan suka ƙara kuma suka ƙara da aiki mai kyau fa innahu fi ribihin lafi khusrin al'imamu shaukani ya ce wa'annan mutanen wa'anda suka yi imani sannan suka yi aiki da abun da suka karanta suna cikin rabo su ne mutanen da suka ribanci lokacinsu a rayuwarsu ta duniya sannan mutane ne kuma wanda za su ribanci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada musu na gidan aljanna kenan wannan sura ta yi mana bayani akan cewa dole mutum ya tashi ya nemi ilimi dole mutum ya tashi ya nemi ilimin da zai taimaka mishi ya bauta ma Allah sannan dole mutum ya tashi ya yi aiki da wannan ilimin sannan mutum ya yi kira da wannan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi sannan kuma ya yi haƙuri da irin cutarwa da za a iya samu a ƙalƙashin kira zuwa ga Allah wannan dalilin da malam ya kawo na alƙur'ani bai ishi malam ba malam sai ya ce ƙalar imamu shafi'i al'imamu shafi'i ya ce lauma an zalallahu hujjatan ala khalqi da dai Allah bai samkar da wata hujja ba akan bayan shi illa hadhihi sura sai wannan sura ita kadai daga fatuhum da ta ishe su malam yana ƙara ƙarfafa maka bayani ne akan abubuwan da ya zana maka a baya al-imamu shafi'i shine Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Usman bin Hashim al-Qurashi al-Shafi'i wannan shine cikakken sunan al-Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i an aihe shi shekara ta 150 a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Shafi'i ya rasu ne shekara ta 204 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina sannan al-Imam Shafi'i yana daga cikin zaratan malamai guda hudu wanda su ne ake koyi da su su ne ake bi wurin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a koko wurin yin addinin Allah al'imamu shafi shi ne na uku a cikin jerin malamai wanda mazhabobinsu wanda su ne ake aiki da su a doron ƙasa al'imam ahmad yake cewa kana shafi'i ka shamsi da duniya al'imam ibn hanbal yake cewa al'imam shafi'i ya kasance yadda kasan rana ce a duniya saboda al'imam shafi'i ya haskaka ilimin shi da wannan duniya wa kal'afiyati linnas al'imam ahmad yake cewa al'imam shafi'i yadda kasan wata lahiya ce wata waraka ce allah subhanahu wa ta'ala ya turo a wannan duniyar da zuwa al'imam shafi'i wannan malami ba karamin malami bane ya taka rawa sosai a surtu a ilimin da ya shahi al'usul ana ganin malami na farko wanda ya aza ilimin ilmul usul shine al'imamu shafi'i a cikin littafin shi a risala wannan magana da al'imamu shafi'i yayi zaka samu wannan magana idan ka koma a tafsiri wanda ake ce mishi tafsirul imamu shafi'i sannan ibnu taymiya a ƙarƙashin wannan sura cikin majmu'ul fatawa shi ma ya hakaito wannan magana ta al-Imam Shafi'i sannan idan ka koma littafin Ibn Kasir a cikin tafsirin shi mujalladi na farko shafi na 203 shi ma ya hakaito wannan magana ta al-Imam Shafi'i da yake cewa da dai Allah subhanahu wata'ala bai sabkar da wata hujja ba akan bayan shi da ta ishi mutane hujja wannan da al-Imam Shafi'i yake cewa da ta ishi mutane al'imamu shafi'i ba yana nihin cewa ba ko da Allah bai sabkar da wata aya ba wannan surat ta ishi mutane a'a al'imamu shafi'i yana nihin cewa Allah ko da bai sabkar da wata hujja ba to wannan surat ta ishi hujja idan mutum ya yi asara a gidan tashin alkiyama ba za ya cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai nuna mushi hanyar da za a ba a tsira ba hujja ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora a bayan shi saboda ka wani ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ma'adallah wani ya ce ai an zalunce shi an jefa shi a wuta saboda ba a nuna mishi hanyar da za ya bi ba ya tsira da Allah ya ce mutane suna cikin dimuwa mutane suna cikin asara za su yi asara a duniya za su yi asara a lahira sai Allah ya ce illallazi na amanu amma kaga wanda ya imani wa amilu salihati ya yi aiki mai kyau sannan ya yi umarni da ya aiki mai kyau ko a bar aiki mai kyau sannan ya yi haƙuri allah ce wa'annan su ne da za su tsira a duniya kuma su ne za su tsira a ranar tashin alkiyama shi ne al'imamu shafi'i ya ce da allah bai sabkar da wata aya ba ko wata hujja da wannan surat ta ishi kowa ya bi ta ya tsira wanda bai bi ta ba ya halaka to ba zai zargi Allah ba da cewa Allah bai ɗora shi ba da hanyar da za ya tsira a ƙarƙashin wannan hanyar malam wannan dalilan da malam ya kawo duk ishe shi ba sai cewa kalal bukhari haka shi ma al-bukhari a cikin littafin shi sahihul bukhari da ya zo sai wani babu ya ce al'ilmu a nemi ilimi qabla al-qawli wal amal gabanin ayi furuci gabanin ayi aiki wannan duka dalilai ne da malam yake kawowa wanda ya nuna maka cewa abubuwan da ya zana maka ba shi ne ya kirkire su ba al'imamul bukhari shi ma ɗaya ne daga cikin zaratan malaman hadisi wanda aka yi su a zamanin addaular abbasiyya al'imamu shafi'i ya rasu ne shekara ta 256 hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar lokacin da ya zo sharhin wannan littafin da al'imamul bukhari wanda ake ce mashi sahihul bukhari yake cewa yana daga cikin dalilan da suka sa al'imamul bukhari wannan littafin wanda ana cewa shi ne littafi wanda ya yi kowane littafi inganci bayan alkur'ani babu wani littafi da za ka ɗoka wanda kusan malaman duniya kowa ya yarda idan dai aka samu hujja a cikin wannan littafin wannan hujjar tabbatatta ce idan an samo ta daga cikin wannan littafin al-imam al-bukhari yake cewa wata ran yana wajen malamin shi wanda ake ce ma ishaq ibn rahuwiya yake cewa sai malamin shi yake cewa law jama'atum kitaban mukhtasara da ma dai a ce kun hada wani littafi wanda zai zanki bayani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari sai ce sai ya tsaya a raina cewa tunda dai malami na yayi nuni da cewa a tattara wani abu wanda za a zanki tuntuna hadisan manzon Allah ingantattu a ciki al-Imam al-Bukhari yace sai na samu wannan na sama raina cewa zan yi littafin da ake ce ma Sahihul Bukhari wannan littafin al-Imam al-Bukhari ya hada hadisi dubu bakwai a cikin wannan littafin cikin hadisai dubu ɗari shida da al'imamul bukhari ya sani a cikin hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam al'imamul bukhari ya yi wannan littafin ne da wannan hadisan dubu da wannan hadisan dubu bakwai ya ce ya taƙaita ne ba don komi ba saboda kan littafin ya yawa amma ana samun littattafai wa'anda su ma littattafai ne masu inganci a wajen hakaito maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan littafin da ake ce masa yi bukhari littafi ne wanda asalin sunan shi ana ce mashi aljami'ul musnad as-sahihu al-mukhtasar min umuri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami wannan shine asalin sunan littafin nashi amma an fi sanin wannan littafin da cewa shine as-sahihu al-bukhari shine littafin da aka yi sani da sahihul bukhari littafin da malamanmu na zaure suna cewa mahi inganci na biyu mahi inganci na farko ai bayan alkur'ani babu wani littafi da ya inganci wani littafi da ya tattaro hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke da inganci kamar sahihul bukhari sannan sahihul muslim yana yana biyo shi a wajen martaba da matsayi wannan sune bayanin da malam yake so yayi mana da yake cewa wa dalil faɗa Allah shi ne innal insana lallai shi mutum lafi husri yana cikin ɗimuwa amma duk mutanen da suka sa lokutansu a wajen karatu mutanen da suka shagaltar da rayuwarsu a wurin neman ilimi mutanen da suka ɓata rayuwarsu suka ɓata lokacinsu a wurin aiki da wannan ilimin da ƙoƙarin cewa a yi umarni da wannan ilimin ko a yi hani da abin mara kyau da wannan ilimin sannan suka jajirce suka yi haƙuri da cutarwar da Allah da cutarwar da Allah subhanahu wata'ala za ya sa mutane su musu Allah ya ce wa'annan mutanen su kaɗai ne wa'anda ba za su yi asara a duniya ba su kaɗai ne wa'anda ba za su yi asara a lahira ba ashe duk wani abu da mutum zai runguma a rayuwar shi ta duniya duk abin da za ka runguma na ilimi duk abin da za ka runguma na rayuwa to kakka watsa wannan ilimin kakka watsa abin da zai sa ka yi asara a duniyarka kuma ka yi asara a lahirarka Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon shi ya sanya mu a cikin mutanen da za su tsira a gobe tashin alkiyama kar ya sanya mu a cikin mutanen da za su yi asara kamar yadda wannan surar ta yi bayani a nan lokacin mu ya kawo abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure ko tuntuban halshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته